أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره وانقدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أنواع مسلمين da muka saba haɗuwa a wannan masallaci na madinatu taqwa ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana mai tarin falala da albarka wato ranar juma'a a yau muna kirga tara ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan biyar 2018 Allah ya sa mu dace za mu ci gaba da karatun mu a cikin suratul nisa bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو قصر نصيبا مفروضا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا الله سبحانه وتعالى dama kamar yadda muka faɗi wannan sura ta kunshi abubuwa da dama ta yi maganan aure kenan mun gama maganan aure da adalci da za a yi wa mata wa'anda aka aura to kuma sai aka shiga maganan gado wanda shi ma yana daga cikin abubuwan da ake sauye wa mata haƙƙinsu a kansa a zamanin jahiliya da kuma waɗanda suke raunana musamman yara shine Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya don ya nuna mana babu bambanci tsakanin namiji da mace wajen gadon babanta ko ɗan uwanta ko ɗanta sai dai wajen yawan adadi amma dole ne ta samu gado ita ma kamar yadda ɗan uwanta yake samun gado lirrijali nasibun maza suna da rabo mimma tarakal walidani daga abin da mahaifansu guda biyu suka bari ko mahaifi namiji ko mahaifiya mace za a ba wa ɗanta namiji gado za a ba wa ‘yarta mace gado. Wal'aƙarabun hakanan suna da rabo daga cikin abin da makusantansu suka rasu suka bari kamar ‘yan uwansu, shaƙiƙai ko ‘yan uwansu, li'abbai ko ‘yan uwansu, li'ummai. Sai dai kawai a ce wane ya hajjabe wane, wato ya tsare wane, amma dai yana da haƙƙi in babu wane ya yi gado walin nisa'i hakanan mata suna da nasibin rabo min mata rakal walidani daga abin da mahaifansu suka rasu suka bar musu wal aqrabuna ko makusantansu suka rabu suka rasu suka bari da ga jahiliya mutanen jahiliya suna cewa innama yarisu man yuharibu wa yazubbu anil hauza wanda yake gado shine wanda zai iya yin yaki ya kare dangi ko wasu suna cewa wanda ba ta kiwo ko kuma a'a ba ta daukan nauyin gida ba za a ba ta gado ba to musulunci ya hana wannan kowa na da rabo mimma qalla minhu daga abin da ya kasa daga cikin gadon suna da rabo au kasura ko abin da ya yawa daga cikin gadon suna da rabo ko mi kakin abin da uba ya bari haka samu rabonka in dai kai ɗa ne ko namiji ne kai ko mace haka nan komi yawan abin da ya bari nasiban wannan rabo ne mafrudan abin yankawa daga shari'ar Allah Allah subhanahu wata'ala shi ya raba da kansa yace ga abin da za a ba wani ga abin da za a ba wani wanda za mu gani nan gaba
وإذا هدر القسمة عن القربى واليتامى والمصاقين فارزقوهم منه فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا
وإذا هدر القسمة أولي القربى إذا ما أبو تاز منتا suka halarci wajen rabon gadon 'yan uwa wanda su zumuntansu bai kai su samu gado ba waliyatama ko marayu suka halarci wajen rabon gado marayun wani mutum daban can suka halarci rabon gadon wani mutum daban wal masakini ko miskinai suka halarci wajen rabon gado daga cikin mabarata ko kuma daga cikin waɗanda suke raunana farzuquhum minhu ku arzuta su daga cikin wannan gadon a dan yi musu yayyafi daga cikin an zo ana rabawa suka kalla suka zo suka gani idanunsu ya gani to a dan cire wani abu a dan babba su sadaka shine farzuquhum minhu din sadaka ne za a ba su ba wai haƙƙin su bane a ba su ganin dama ne dan dai wato idanunsu a kwanta su ma su dan samu wani abu Na'am, wa ƙulu lahum ƙaunar ma'arufa ku gaya musu zance wanda ya kamata, zance mai daɗi, ku ce musu ku miskinai, ku fa ba ku wannan gado ne na marayu, saboda haka ba ku da haƙƙi a ciki ba kayan raba sadaka ba ne, amma dai ga ɗan wannan kuɗan ku je kuɗan biya bukatan kuɗi. Wa'yanda suke kuma makusanta sai to ai ku ku ƴan uwa ne na mamaci gaskiya amma ba ku da gadonsa saboda yana da ‘ya'yansa da ya bari wannan ‘ya'yan nasa su ne ya bar su a bayansa ba mai ɗaukan nauyinsu wannan gadon shi ne zai ɗauki nauyinsu amma duk da haka ga ɗan wannan dai ku je ku ɗan sayi wani abu da shi shi ne wato su ba abota zumunta kenan kamar yayi ɗan ne wasu igwaggwani ne in sun zo wurin ba su da gado sosai a yi musu wannan haka nan ma miskinai haka nan marayun wani sun ji an raba gado ubansu ya rasu su watakila bai bar musu komai ba ko bai bar musu wani abin kirki ba sun ji an raba ana raba gadon wani makwabta su ma kuma wanda su sun dan samu abun a zo a gani suka halarci wurin a ce su wannan ba gadon baban ku bane gadon baban suwa ne amma ga wannan ku je ku dan sayi abinci to ba laifi in an yi haka shine farzuquhum minhu aka ce wa qulu lahum qawlan ma'rufa gaya musu zance wanda ya kamata shine ba su hakuri da gaya musu cewa ba su da haƙi a ciki na'am وليخشى الذين لو تركوا من قلبهم ذرية ذئابا قاموا عليهم ذرية بآبا قاموا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا قليلا
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية بآبا خافوا عليهم وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا واتو وإن aka ba su amana na kula da wato marayu ko kuma aka ba su zama wasisi cewa su zama wasiyai wanda za su kula ma wani mutum da 'ya'yansa ƙanana to su ji tsoron Allah su yi kyakkyawan kulawa da yaran yi kyakkyawan tarbiya wa yara ba wai an ce ka bar su sakaka yi ta aikata abin da suka ga dama kana cewa ai marayu bane nan ma baka rike amana ba yanda za ka tarbiyantar da 'ya'yanka don sun yi abu marasa kyau ka hana ka musu faɗa kowane irin hukunci ma in ya kama yanda za ka yi wa 'ya'yanka dai kar ka yi abin don wannan ba ɗanka bane ka wulakanta shi shine ake gudu amma dai in dai na gyara ne na ya zama mutumin kirki ne yanda za ka yi wa naka zuciyanka Allah shine alƙali a kanka in zuciyanka ka yi daidai tsakaninka da Allah yanda za ka yi wa naka to ba a hana ka tarbiyyantar da maraya ba ba a hana ka masa faɗa ba ba a hana ka tsawatar da shi ba ba a hana ka gyara masa rayuwa ya zama mutumin kirki ba to kar kai kai dai ka yi masa yanda za ka yi wa naka shine aka yi ishara a nan wayanda aka ba su rainon marayu ko aka ba su wasiyan kulawa da kaya ko kuma asalin tarbiyya na wayanda babansu ya rasu to su ji tsoron fa cewa su ma lautara kumin kalfihim zuriyatan da za su rasu su bar zuriya a bayansu da afan raunanan ƙananan yara su ma fa kafo alaihim za su ji musu tsoro kada a cuce su za su ji musu tsoro kar a cinye musu dukiyansu za su ji tsoro cewa kar a bar musu yaran su saka kaba su tashi ba masu tarbiya ba ba masu iya neman abun kansu ba to fa liyata kullaha su ji tsoron Allah wale ya kulu su rinka faɗin ƙaunar zance sabidan wanda yake madaidaici wa marayu kar su yi ta zagi da la'ana da kuma kyale su su lalace ko kuma cinye musu dukiya ko cin zalunci to su ma fa za su iya rasuwa su bar ƙananan ƴaƴansu su ma a rama irin wannan abin da suka yi mana wasu shine ake nufi ana na'am إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن الذين كاغوا أن يأكلون أموال اليتامى وإن suke cin dukiyoyin marayu zulman akan zalunci ba ta hanyar ya kamata irin wanda aka faɗa a baya na cewa su juya na kasuwanci a ci riba su ma a cikin riban a biya su haƙinsu ba to su sani innama ya kuluna fi buɗunihim nara iyakaci suna cin wuta ne a cikin cikinsu suna tusa wutan jahannama ne a cikinsu abinda suka ci sun ci bala'i wata ya launa sayira da sannu za a kona su da wutan jahannama sakamakon cin dukiyar maraya nan يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل هز الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوفي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما نعم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل هذه الأنثيين يوصيكم الله Allah yana muku yana muku wasiya wato Allah yana umurninku ne sai aka kawo shi da sunan wasiya fi auladikum cikin ‘ya'yanku da kuka rasu kuka bari, Allah yana umarni da a ba su gado, gadon zai kasance lizzakari misal hazzil unsayayi idan mutum ya mutu ya bar ‘ya'ya maza da mata, to namiji daga ciki za a ba shi kaman kaso biyu na mace daga ciki. wato an ce dalilin saukar wannan aya matar sa'adu dan rabi Allah ya ƙara masa rahama ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƴaƴanta mata guda biyu sai ta ce ya manzon Allah wayannan ƴaƴa mata biyu ne na sa'adu dan rabi an kace babansu sa'adu tare da kai a wajen yakin Uhud ya yi shahada ga babban sunan ya karɓi dukiyansu ga baki ɗaya ya riƙe a wurinsa bai bar musu komai ba ya kwashe babbansu kuma ba zai yi a musu aure ba sai muna da abin da za mu yi musu garan aure da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru yace to ki dai Allah zai saukar da hukunci akan wannan lokacin ba a saukar da yanda za a raba gadon ba sai wannan aya ta sauka bayan haka cewa Allah yana muku wasiya namiji yana da rabon mata biyu a cikin gado har zuwa ƙarshen aya din sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika wa baffan su yace ya zo da ya zo ya ce je ka ba wa 'ya'yan sa'adu mata su biyu kashi biyu bisa ukun abin da baban su ya rasu ya bari ka ɗauki kashi ɗaya bisa takwas ɗin abin da ya bari ka ba wa matarsa sauran abin da ya saura kuma kai asibi sai ka je ka ɗauka to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in kunna nisa'an idan sun kasance wanda mutumin wanda ya bari yayan da ya bari mata zalla ya bari fauqas na taini wato guda biyu ko abin da ya wuce guda biyu mata zalla falahunna sulusa ma tarat abin da za a ba su shine sulusanin abin da baban su ya bari shine a kasa dukiyan gida uku a ba su kashi biyu wa in kanat wahidatun idan idan idan kwaya ɗaya ce aka bari fala hannisu rabi ne nata wato rabi a cikin abin da aka barin shine za a bata wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus iyayensa kuma in ya bayar wato ya bar ya guda ɗaya ya bar kuma uwansa da ubansa to uwansa da ubansa kowanne daga cikinsu za a ba su za a ba shi kashi ɗaya bisa shida mimma taraka daga abin da ya bari in kana lahu waladun in dai har yana da ɗa kaman wannan ya mace ɗin ko kuma ɗa namiji ne shi ma haka ne su ɗauki sudusi sudusi shi kuma ɗa namijin ya karɓi ya ɗebi sauran dukiya in babu mata kenan fa'in lam yakun lahu waladun in mutumin baya da ɗa ya rasu baya da ɗa wa warisahu abawahu kuma iyayensa suna nan da rai za su gaje shi fali ummihi sulusu uwansa sai ta ɗauki ɗaya bisa uku ubansa ya ɗauki saura a wato aka ce idan ya kasance kuma da akwai wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus idan kuma wato yana da da ƴan uwa da ya bari ga kuma wato uba yana nan da rai to uwar abin da za ta ɗauka sudusi za ta ɗauka su kuma ƴan uwansa ba su da gado tunda akwai ubansu na nan da rai shi uba sai ya ɗauki sauran dukiyar gabaki daya wato an kasa shida wanda dauki kashi daya uba ya dauki sauran kashi biyar aka ce to yaya aka yi saboda samuwan yan uwan mamaci an ba wa uwar sulusi ba a ba ta sulusi ba kuma su yan uwan ba a ba su komai ba uban su ya hana su gado aka ce eh dalilin haka shine hikimar haka shine ita uwa ita ita kadai mai yiwa ubanta ne yake daukan na mijinta ne zai dauki nauyinta ko kuma ma in ba ta tare da shi uban yaro wani ne yake ciyar da ita za ta tafi ne da dan wannan sudutin gidan wani wani mutum dukiyar ba na ba naki ba da je su ci da kuma gidan wanda ya rasu ya bar dukiya da ƴan uwansa da ubansa suna nan su kuma an kwace dukiyansu an kai gidan wani don haka aka ba ta sudusi shi kuma uba aka ba shi wannan kaso mai yawa saboda wa'annan yaran suna hannunsa wanda ba za su yi gadon ba ƴan uwan wanda ya rasu din ai suna hannun uban ne shi yake ciyar da su don haka a tsara masa ƙarfin dukiyan da zai iya ɗaukan nauyin wa'annan ƴan uwan ƴan uwan ɗan uwansu da ya rasu tunda ɗan uwansu baya da 'ya'ya ce na'am dama an riga an faɗa idan yana da 'ya'ya kowannen su sudusi sudusi kawai zai ɗauka a raba wa 'ya'yan saura na'am shine aka ce fali ummihi sudus wannan fa min ba'di wasiyatin bayan an cire duk abin da aka faɗa din nan tun daga lizzakar misal hazin unsayanin nan ba za a raba ba sai min ba'di wasiyatin bayan an cire wasiya yusi biha wanda shi marigayi ya yi wasiya da ita audaini ko kuma bayan sai an cire bashi wato in mutum ya rasu ba a raba gadonsa sai an bincika gaba ɗaya an ji ba wanda yake bin sa bashi in an ji ba wanda yake bin sa bashi kuma sai a bincika a ji ya yi wasiya da cewa a ba wani wani abu a ba wani wani abu idan an ji ya yi wasiyan da bata wuce sulusin dukiyarsa ba sai a ɗiba a bayar ko a gina masallaci ko a yi meye ko makaranta in dai bai wuce ɗaya bisa ukun dukiyar ba sai a ɗiba sai a yi abin da yake da shi a yi da shi saboda mutum ya rasu har yanzu yana da haƙƙi a cikin dukiyarsa ɗaya bisa ukun dukiyar haƙƙinsa ne yana da daman ya ce a yi wasu abubuwa na taimakon wasu ko taimakon addini da shi abin da ya wuce su da shi kuma ya wuce haddin da shari'a ta masa izini ba kamar yadda wayanda ba musulmi ba kamar a kasashen turai mutum yana da 'ya'ya sai sai ya ba da dukiyarsa gaba ɗaya ma wato yaran su zauna ba su da komai wai misali saboda ya ga ba sa masa biyayya ko ba su kyautata masa ko kuma saboda sun ɗauki wani rayuwa babu wannan umarnin don rashin bin shari'a shi ya kawo musu wannan bala'in a musulunci akwai umarni da tsanani a kan yara hadda la'ana idan ba su bi ubansu ba ba su kyautata ma ubansu ba ba su riƙe ubansu ba Allah ya saukar da hukunce-hukunce masu zafi a kansu saboda haka su kuma can ba su da wannan kawai in yaro ya girma sai ya kama gabansa ya yi ra'ayin kansa da su kuma sai zamantowa ya haɗa su da ya fate su ko in uban ya tsufa ma ya ɗauke shi kai shi gidan gajiyayyu da ajiye ya yi gaban su ci gaba da hidimansa ba ruwansa da shi to sai ya zama kuma hakan ya yi wa kaya ne shi uba kuma idan ko sai ma wani uba ka ga ko uwa ka ga wani kare ya saya ko kariya ita ce kullum take tare da shi a gida shi dan yana can yana hidimansa da matansa sai karen ne zai rinka ko da yana fama da wani rufin lafiya karen sai zama shi yake masa sabi ya ɗauke shi sai shi bayan gida a ba shi aika dutse a bakinsa ya je ya siyo masa wani abu ya dawo duk dai sai zama wannan karen shi yake wannan ɗawainiya to in mutum ya zo rasuwa kawai sai ya yi rubuta takarda cewa da gidansa da duk abin da ya mallaka ya ba wa karen shi kenan sai ga an ɗauki karen shi ake sai wa hidima da dukiya ko kuma ya jawo shi ya ce ya ba wa gidan marayu gaba ɗaya kar a kwabo ya rage wa kowa ba ya ba wa gidan marayu kuma tutan haka haka za a aiwatar duk abin da mutum ya ce a yi da dukiyarsa shi za a yi to musulunci yana da tsari wanda ya sa dole yara ya kar su yi hidima wa babansu su riƙe shi ciyar da shi kamar yadda ya ciyar da su suna yara in ya tsufa baya da ƙarfi su ciyar da shi su shayar da shi yi masa sutura har ma su yi masa aure wajibi ne ma in ya yi auren ciyar masa da matar tasa har ma aka ce in tana da wanda yake mata aiki wajibin su ne su ɗauki nauyin yaro wanda yake mata aikin su biya shi ko su biya ta don haka a musulunci su kuma idan ya rasu dole ne suna da haƙƙi kashi biyu bisa uku na dukiyarsa wannan na dole ne ba za a taɓa tura shi wani wuri ba sai wurin magadansa kashi ɗaya kuma shine yana iya yin wannan alheri din wannan alherin kuma mutum zai yi yana tare da wasu mutane da yawa wanda yake hulɗa da su sun masa bautan hidiman taimaka masa wajen bunƙasa dukiyarsa ko wajen hidimomin rayuwarsa ya zo zai rasu in ya rasu ba abin da za a ba su ba su da gado to shine aka ba wa mutum dama a ciki ya dubi wasu wane ku ba shi ko gida ko ku ba cikin dukiya na wani ku ku ba shi ku ba shi tsohuwar motar nan na wata wuri kaza ko ku bar masa kaza ko wani a ba shi dubu kaza wani a ba shi dubu kaza duk yana da haƙƙin yayi a cikin one over three na dukiyarsa ko kuma ya yi sakaci bai yi taimako wa addini ba a lokacin ya ce to cikin kuɗin nan a ɗauki miliyan ɗaya in dama miliyan uku ne ko ka ko a ɗauki kaza ko dubu ɗari kaza a ba wa masallaci kaza ko a gyara masallaci kaza ko a yi kaza ko a gina makaranta kaza ko a gyara makaranta kaza ko kuma a cikin wannan dukiyan akwai abubuwa da yawa ma wanda masu dukiya suka manta ba sa yi da ana yi shine hubuti da waƙafi hubuti da waƙafi shi ma duk yana cikin abin da mutum zai iya yin wasiya a cikin sulusin cikin one over three na dukiyarsa kamar yanzu misali ya ce kamfaninsa na wuri kaza ina da kamfanoni uku manya-manya kowane ya kai miliyan hamsin-hamsin ko ɗari-ɗari to kamfani na wuri kaza ban da shi a gado na mai da shi hubusi hubusin nan abinda kamfanin ya tara a bashi ya ci gaba da tafiya abinda kamfanin ya tara a cire na kuɗin biyan ma'aikata ribar da aka samu a je a sayi abinci a raba wa miskinai ko da watan ramadana a rinka sayan abinci ana rabawa a masallatai ko a rinka ba da taimako wanda baya da hali a biya masa kudin aikin haji ko kuma wanda baya da hali a biya masa kudin makaranta ko waɗanda suke miskinai ba su da abinci a rinka saya musu abinci na shekara a hana su bara ko a kai kudin a kai kudin baitulmali a aje a rinka ba wa matafiyan da guzurinsu ya yanke duk irin wannan dai to cikin wakafi da hubuci ake yin wannan wannan duk su ne Allah subhanahu wataala ke ba a raba gado sai an yi cire wannan abin da magajin ya faɗa in bai faɗa ba kuma to shikenan shi yayi wa kansa asara dan iyaye nashi in ba da wasiyatin bayan wasiya yi wusi da da zai wasiya da ita audainin ko ba a kasashe da dama za ka ga har littattafai ana saya ana kaiwa makarantu ala a buɗe laburare cikin wannan masu wanda suka rasu suka bar dukiya irin wannan suka kasa gida ukun ko kuma suka ɗauki ma kashi ɗaya bisa biyar wani ma bai kai su da sun ba ga ana ta amfani da shi wa musulmi kuma wannan sadaka jariya ce shi yana can lahira amma dukiyarsa tana nan tana ta amfana na'am aba ukum iyayenku wa abna'ukum da ƴaƴayenku la tadruna ai ba ku san ayyuhum aqrabu lakum nafa'a wanne ne ya fi kusa ya amfane ku ba baka sani ba in an raba dukiyar naka wanda aka ba wa iyayenka iyayenka za su fi maka alheri da shi ko iyayenka ne za su fi maka alheri da shi wani dan kan ana baki zai je ya shiga shashanci ne ya shiga abin da ya ga dama da dukiya uba kuma yana tunanin ɗansa ya rasu ya bar shi cikin dukiyar da aka ba shi na gadon ɗan da yiwuwa ya yi wasu alherai saboda ɗan nasa ba ku san wane ne zai fi amfanan ku bayan mutuwan ku ba wataƙila ma uban shi ne ma zai kula da ƴaƴayenka ya ta ɗaukan nauyinsu wanda kuma wataƙila su ƴan uwansu ba su mutu ko ƴaƴanka ba su mutu ba faribatan wannan rabo ne minan layi daga Allah subhanahu wata'ala ya raba da kansa babu wanda ya isa ya ce ga yanda za a raba sai ki inna allaha kusan shi allah kana aliman ya kasance masani ne shi ya fi sanin yanda ya kamata a raba dukiyan mamaci hakiman kuma shi shi ya fi kowa hikima duk tsarin da mutum zai yi to mara baya da hikima dolo ne hikima ta allah ce kuma allah da ya fi sanin hikima shi ya raba ya ce a yi wannan rabo duk wanda suke challenging din rabon gado na musulunci dolaye ne a musulunci ba su isa jahilcin su ne da dolancin su shine yasa kwakwalwar su ta kasa gano yanda Allah subhanahu wata'ala ya ce ayi ba za su iya ba za a saurari mutum ya ce wai ayi zamani ya canza a Allah ya fi kowa sanin zamani shine yayi zamani shine kuma ya raba yace ai haka na'am ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوفي بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شرقاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم نعم to a baya da muka yi maganar sulusi to akwai yanayin da zai zo mace bata ci sulusi uwa bata ci sulusi ba ta ce ta ci abin da ake ce wa sulusul baki alhali kuma ba wai 'ya'ya ne suka kare ta ba misali shine mutumin da ya rasu wai matar da ta rasu sai ta bar uwarta ta bar babanta ta bar mijinta so mas'alan in ana son raba gadon za a yi estimate din duk abin da ta bari a raba shi gida shida don haka kan mas'alan kamar yadda malaman gado suke cewa ra'asul mas'ala ko asalul mas'ala kan mas'alan zai zamanto gida shida aka raba gado bayan an yi estimate din komai da komai to akan wannan idan an an kasa abin da ta bari gida shida to mijinta tun da ba ta da ɗa mijinta abin da zai ɗauka rabin dukiyanta zai ɗauka kaga a cikin shida zai ɗauki nawa uku shine rabin shida ko to idan ya ɗauki uku ya bar nawa saura uku to idan an ce mace uwa za ta ci sulusi uwa za ta ci 1 over 3 nawa ne 1 over 3 na shida biyu in ka raba shida gida uku biyu zai zama ko ba haka ba to idan an ce ta zo ta dauki ta dauki biyu to nawa uba nawa ya saura a cikin shida sauran kwaya kwaya daya in ana magana cewa ai tuntuni mijinta ya riga ya dauki uku a cikin shida ko to ita kuma a cikin shida dama tana neman biyu ne an ba ta biyunta sauran nawa sauran ɗaya to ta shi uba gado kenan to shi yasa ka'idan shari'a sai aka kawo sulusul baki idan aka raba shida aka ce shi miji ya zo ya ɗauki nashi ya ɗauki rabi saura uku sai a ce ke nawa kike ciya uku sai ta ce ɗaya sai ce to ga ukun nan sai ta zo ta ɗauki ɗaya kaga tana ganin ta ɗauki sulusi ne alhali ta ɗauki sudusi ta ɗauki 1 over 6 ne tana ganin kamar ta ɗauki 1 over 3 saboda abin da ta ɗauka sulusin da aka ga sauran uku aka ce nawa ke ce a uku ba ce mata a shida ba sai ta ce ɗaya aka ce ta ɗauki ɗaya sai ta ɗauki ɗaya kaga 1 over 3 na remainder ta ɗauka ta ɗauki ɗaya bisa ukun abin da ya saura ne ba ɗaya bisa ukun kan dukiya ba shi ne ake kiransa sulusul baki haka kawai ƙa'idan take dole haka za a yi sai don me saboda ni zakari misal abdul unsayi ne sai a musu kamar haka ita da ita da mijinta wayanda suka haifi yaron ita mace ce ta ɗauki ɗaya shi mijinta ya ɗauki biyu a maimakon ita ta ɗauki biyu shi kuma ya zamanto baya da saura an gane na'am saboda shi kuma inda za a ce kar ta dauka tukun a zo a ce masa kai uba ne eh to zo ka dauki naka a cikin gadon da aka bari ya zo ya ɗauki nashi tun da babu ɗafe sai ai dama ni mai cin saura ne ya kwace ukun ya yi gaba inda shi aka fara turowa inda ba ce ita ta fara ɗauka ba ita ta don haka tun da ita tana da farillanta sai aka ce ta fara ɗauka shi kuma baya da farillansa a wannan gurin shi saura yake jira to inda za a ce masa nawa ne naka ce nawa saura ne tun da dai an riga an ci barin ɗaya da nawa to shine to shi yasa aka yi wannan ka'ida ta zama haka mas'ala ta biyu ita ma wanda uwa take cin sulusun baki shine idan mutum ya rasu ya bar nan kuma mutum ne ya rasu can mace ce ta rasu ta bar mijinta nan kuma mutum ne namiji ya rasu shikenan ya bar matarsa ya bar uwansa da ubansa to a wannan za a sa mas'alan ne bisa gida hudu ba shida da a sa ba ba ko za a mai da dukiyan duka in an yi estimate din dukiyan sai a raba ta into four into four don an raba ta gida hudu mata tun da ita mijinta baya da ɗa don haka tana cin one over four ne sai ce mata zo ki ɗauki naki sai ta ɗauki ɗaya a cikin hudu nan ma sai ta bar uku to nan ma shi miji sai a ce nan ma uba shi yana iya shi ma nan asibi ne zai iya cin dukiya duka don haka sai a fara ce ma ita matarsa uwa kenan a ce mata zo ki ɗauki one over three ki in ta zo ta ga uku sai ta ɗauki ɗaya dan ta ɗauki ɗaya shi uba kuma sai ya ɗebi biyu to wannan shine sulusul baki shine abba a faɗa ba a mas'alan da ta gaba na'am walakum nisfu ma taraka azwajukum rabin abinda matanku suka rasu suka bari shine naku in lam yakun lahunna waladun idan suka rasu ba su bar ɗa ba sannan ko da kai ko da wani namiji daban idan ta rasu ta bar ɗa da wani namiji daban wanda ta aura kafin ta aure ka nan ba za ka ci ragi ba saboda tana da ɗa ɗan ba wa ana lura ɗan da ta haifa da kai bane kawai na'am fa in kana lahunna waladun idan suna da ɗa namiji ne ko mace daga wajen wani fala kuma rubu'u abinda za ku ci ku maza bisa gadon matarku shine rubu'i shine one over four shine namiji zai ci mai mata rakna daga abin da matansa suka bari no mata hau ko yaya ne mutum ya rasu in dai ya bar mata ta rasu in dai ta bar mijinta to dole ne ba zai ka samu less than one over four na dukiyar da ta bari ba in tana da ɗa ko ya in ba ta da ɗa ko ya kuwa dole ne a baki haf na abin da ta bari saboda shi yayi ɗawainiyanta shi yake ciyar da ita iyayen da sun riga sun miƙa masa ita kuma duk hidimominta watakila ma kayayyakin ɗakin da komai ma duka ta hanyar sani da haka shi za a baki wani over ko ba hakan ba ma dai to haka dai shari'a ta shirya ko da ba a daɗe ma da auren ba dole dai haka ne haka shari'a ta shirya min ba'di wasiyatin nan ma bayan an cire wasiyan da uwar da matar ta yi yusina biha wanda matan suka yi wasiya aw dainin bayan kuma an biya musu bashi na'am wala hunna rubu'u su kuma mata suna da one over four suna da rubu'i mimma taraktum daga abinda ku maza kuka rasu kuka bari idan matanka ta rasu ta barka to za a raba gadon ka ne in baka da ɗa baka da ƴaƴa ko baka da ɗa ko namiji ko mace to za a raba gadon ka a yi estimate ɗinsa into four a raba shi into four na yi estimate ɗinsa aka raba shi into four sai a ce miji ya ɗauki one over four shine farkon abin da zai iya zai iya gada nan fa duk ana maganan babu ɗa ne in kana lahu waladun falakum rubu ko haka aka ce ko fa in kana lahunna waladun falakum rubu ko maza ko to nan kuma in in in lam yakun in lam yakun lakum waladu su mata za su gaji rubu'i ne daga abin da kuka bari in ba ku da ɗa in mutum ya rasu bai da ɗa ya bar matansu za su ɗauki one over four in mace ɗaya ne haka za ta ɗauka in ma matan da yawa ne su hudu ne duka haka za su ɗauki one over four ɗin fa in kana lakum waladun idan ku maza kuna da ɗa falahunna sumunu su matan ku da za su gaje ku za su gaji sumuni ne mimma taraktun daga abin da kuka bari no mata hau in dai mutum ya rasu ya bar gado kuma ya bar matarsa ya bar ƴaƴansa to matarsa ko matansa dole su ɗauki one over eight daga abin da aka tara duka na dukiyan aka yi estimate da gida da gona da menene da duk abin da ya mallaka a yi estimate dinsa a into cash a ji nawa dai kama sannan a duba a bata a ba wa matansa one over eight ko matarsa ita kaɗai one over eight min ba'adi wasiyatin nan ma bayan an cire wasiyar wasiya su sune biha wanda ku mazaje kuka yi wasiya da a bayar audainin bayan an biya muku baki wa in kana rajulun yurasu kalalatan idan kuwa namiji ne za a gaje shi ta hanyar kalala mutum ne ya rasu za a gaje shi menene kalala suka ce kalala shine mutum ya zama baya da mahaifi baya da 'ya'ya maza wato baya baya da mahaifi da ya haife shi baya da kuma ɗa namiji da zai gaje shi duk mata ne mafi yawanci za su gaje shi to shi ne yuratu kalala wato makusantansa na dangi ne wanda suke nesa ba asalin na jikinsa na jini ba na jiki jikinsa ba su ne za su gaje shi a imra'atun ko mace ce ita ma za a gaje ta ta hanyar kalala wala hu akhun sai ya zama wanda za a gaje ta hanyar kalalan nan baya da da baya da uba yana da dan uwa au ukutun ko yana da yar uwa wanda suke suka hadu da ita ta wajen uwarsa falli kulli wahidatin falli kulli wahidin minhum as-sudus wato wannan ba dan uwa na shaqiqi ko dan uwa li abi ba dan uwa li ummi ake ce masa wanda suka hada uwa wasa ta yi aure a wani gida ta haifi da sai ta zo ta yi aure a gidan babansa shi ma ta haife shi sai ya rasu bai bar ƴaƴa ba bai bar iyaye ba to wa yana da wayannan ƴan uwa li ummai din ko namiji ko namiji ko mace to kowanne daga cikin ƴan uwansa da suka hada uwa za su gaji sudusi wato za a raba dukiyansa into six sai a ba su sudusi sai a ba su one over sixteen kowanne ɗaya a ba shi one over six a ciki saura kuma a ba ma wa'inda suka suke suke suka cancanta wa in kanu a kasara min zalika idan kuma ya wuce mutum biyu a cikin ƴan uwansa wanda suka haɗa uwa ɗin sun fi mutum biyu sun kai uku zuwa sama da haka fahim su waɗannan ƴan uwansa li'ummai ɗin shuraka'u za su haɗu fi sulus su gaji one over three su gaji sulusi na dukkan dukiyarsa da ya bari min ba'di wasiyatin bayan an cire wasiya yusi biha wanda mamacin yayi wasiyan ayi a bayar aw dainin ko an biya masa bashi gaira mubar wasiyar fa kar ta zama wasiya wadda za ta cutar wato a ce a ba ya ce a ba da rabi ko ya ce a ba da wajen kashi biyu bisa uku ko sama da haka to wannan ita ce mubar abinda aka yadda iyakaci wanda ya zama ba mubar ba shine one over three menene hujjar malaman fiqihu da masana akan cewa one over three shine gairu mubarin aka ce saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da sa'ad yake maganan cewa zai ba da dukiyarsa duka manzo Allah ce a'a yace zai sadaka mata ne suke gadon sa zai sadaka da rabi yace a'a yace to zai ba da one over three yace manzo Allah ce one over three as-sulus wa sulusu kaseer sulusi sulusi ma fa na da yawa eh to yace ka bar ƴaƴanka suna da abin da zai dauki nauyin su yafi ma alheri akan ka bar su suna bi suna roƙon mutane da hannu da kafin hannu to daga nan ma ne suka ce tunda manzo Allah ya yarda da wani obatiri kuma ya ce wani obatirin ma na da yawa to iya wani obatiri shine gejin fawon da mutum yake da dama idan dai har ya zo baya da lafiya ya zo rasuwa ne yayi wasiya wannan in mutum ya zo rasuwa ne yayi wasiya baya da lafiya shine gejin sawan obatiri amma idan mutum yana da lafiyansa tantazar to yana iya yin kyauta da koda dukiyarsa duka ne ga baki daya na'am wasiyatu min Allah wannan wasiya wasiya ce daga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala shi yayi wannan wasiya wasiyatan min Allah wasiya ce daga Allah cewa ga yanda za a raba wato umurni ne daga Allah wallahu Allah alimun masani ne hakimun mai halimun mai haƙuri ne da baya gaggauta azaba ga waɗanda suka saba ma umarninsa na'am tilka hududullah wa man yudhi Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha وذلك الفوز العظيم تلك وإن آيوي لأتي كرنتا مكو حدود الله dokokin Allah kenan akan sha'anin gado ومن يطيع الله duk wanda ya bi dokokin Allah wa rasulahu ya bi dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yudkhiluhu Allah sai ya shigar da shi jannatin aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana ƙarƙashinta halidina masu dawwama fiha alhali suna masu dawwama cikin wannan aljanna wa zalika wannan shigar da mutum aljanna a lahira alfawzul azim shine rabo wanda yake babba daga nan ne aka san cewa islam an islamic law ya yi sofasaidin duk wani addini islam ya yi sufasidin duk wani addini islam ya yi ya wuce kowane addini ya ci ƙarfin kowane addini babu littafin da za ka karanta ko na yahudu ko na nasara ka samu irin wannan ya irin wannan hukunce hukunce dalla dalla akan duk abin da ya shafi rayuwar dan adam in ka je ka karanta irin littafin masu wani addini irin na nasara ko na yahudu ba za ka samu dokokin aure da tsare-tsaren aure ba hamli lo ba za ka same shi ba ba za ka samu dokokin gado in details kamar yadda ake mun karanta din nan ba abubuwa da yawa sai ka samu kawai umarni ne a yi ibada a nisanci barna a dai kana kaza amma ba za ka samu rules and regulations wanda aka fitar da su in details ba sai a cikin addinin musulunci wannan shi ke nuna mana gaskiyar cewa addinin musulunci is a last revolution from Allah subhanahu wa ta'ala shi ne addini na ƙarfe wanda ya zo daga Allah wanda ya yi magana a kan komai da komai na rayuwar ɗan adam na complete way of life shi yasa al-islam islam becomes complete way of life ya zama musulunci ya zama shine hanyar rayuwa cikakkiya saboda shi ne last revolution from Allah subhanahu wa ta'ala to the last prophet of Allah subhanahu wa ta'ala nan ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب وخيم نعم ومن يتعدى wa man ya'si Allah wanda ya saba wa Allah wa rasulahu ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yata'adda hududahu ya ketare dokokin Allah yake aiki da su yayi aiki da son zuciyarsa to wannan yudkhiluhu Allah sai ya shigar da shi naran wuta khalidan zai dawwama fiha a cikin wannan wutan walahu azabun muhin azaba mai wulakantarwa ita aka tanada masa a lahira Allah ya tsare mu
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
تعالى زي منا family law dokoki na musulunci akan rayuwar iyali an gama magana an fita daga maganan gado ko da yake dai za a ɗan zo a yi wani magana haka akan faɗakarwa akan gadon nan gaba amma dai wannan shine ya inda wannan sura ta faɗaɗa akan maganan gado to sai kuma aka faɗa kan yanayin tarbiyyar zamantakewa na iyali akwai mace mai riƙon kanta mai mutunci wanda ba ruwanta da wani sai mijinta akwai mace wanda ba ta da tarbiya ta lalace to Allah subhanahu wata'ala sai ya saukar da hukunci a kansu wallati ya tinal fahishata mata waɗanda suke zuwa wa fasikanci wato mace tana da aure ta je ta yi fasikanci da wani namiji daban to idan ana tuhumanta da cewa tana yi min nisa'ikum daga cikin matanku to fastashidu alaihinna arba'atan minkum ku sa musu shaidu har sai an samu shaidu hudu daga cikin ku ko musulmi wanda suka tabbatar sun kama ta da wannan laifi na zina to in shaidu idan aka samu shaidu hudu wanda suka tabbatar an kama ta da wannan laifi na zina to fa amsikuhunna bil buyuti ku riƙe su ku kulle su a cikin gida ku daina hana su fita ko ina ku kyale su ku fita sha'anin su wannan hukunci na farko ne kafin a zo da hukunci na dindindin hukuncin da aka yi kenan na farko farko kamar fire brigade action hatta ya tawaffahun almautu har mutuwa ya zo ya same su miji baya tare da su kuma ba a barin suna zuwa ko ina kamar an sa su a kurkukun gida an musu daurin talala kenan aw ya ja'ala Allah lahunna sabila ko kuma dai har nan gaba kafin Allah ya yanke wani hukunci na dindindin a kansu nan واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلها فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.
واتو wallazani ya tiyaniha wa'anda wato suke aikata zina minkum daga cikinku fa'azuhuma wato su wa'anda aka kama su da zina din maza namiji da mace fa'azuhuma ku cutar da su cutarwan a farkon musulunci akan zo ne a zazzage su a zazzaya musu baƙaƙen maganganu a kowatsa musu ƙasa a bige su da takalmi a cikin da takalmi a bubbuge su a dai wulaƙanta su shikenan sai a basu fa in ta ba in sun tuba wa asala su da gyara halin su waridu anhuma ku kai da ku kauda kai ga barin su kar ku sake cutar da su dama an musu haka ne don su gyara halin su inna allaha sani dai Allah kana tawwaban ya kasance mai karban tuba ne rahiman mai jin kai ne to amma daga baya cikin suratul nuri sai aka saukar da hukunci dindindin azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atu jalda mi'atu jalda kowace mazinaci da mazinaciya ku yi ku yi kowanne daga cikin su bulala ɗari ɗari sai zama ana musu bulala ɗari ɗari sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zo anni ku zo anni lokacin da aka saukar da aya ku karbi hukunci daga wuri na ku karbi hukunci daga wuri na Allah ya ce awai da Allahu lahunna sabila to qarja ala Allahu lahunna sabila yanzu Allah ya sanya musu mafita aka ce sai ya ce albikru bil bikri jaldu mi'a wa tagribu adi budurwa da saurayi in suka yi zina a musu bulala ɗari a kai su wani gari a musu yi kurkuku na shekara daya wasayibu bisayidi magidanci wanda ya taba aure da magidanci wanda ta taba aure su kuma rajim sai aka yi magana a jeji na'am إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله تواب وكان الله عليما حكيما إنما التوبة إياك توبة فعلى الله وأن الله يدد إساء للذين يعملون السوء نوعين da suke aikata mummunan aiki ne bi jahalatin ba akan ganganci ba bisa rashin sani to sai su tuba to wa'annan sun mai tubuna sai suka tuba min qaribin kusa kusa daga laifin fa ulaika wa'annan yatubu Allahu alaihim Allah zai yafe musu وكان الله الله يكسنتي عليما مسنين حكيما من حكمة
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا هدر عهدهم الموت حتى إذا هدر عهدهم الموت قال إني تمت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا عليما وليست التوبة أما توبة باكيني آه للذين يعملون السيئات nawa inda suke aikata munanan ayyuka da gangan ba ko kuma su ci gaba da aikata saɗe-saɗen Allahnsu hatta idza hadara ahadahumul mautu har sai lokacin da mutuwa ta halarto wa ɗayansu ya ga tsufa ya kama shi mutuwa ta zo ƙala sai ce in ni tubtul ana ni yanzu na tuba bayan ya tsufar da rayuwarsa cikin sabon Allah kawai yake yi to wannan Allah ba zai karɓi tubansa ba kamar yadda ya zo cikin hadisi inna Allah ya qabulu tawbatal abdi ma lam yugargir Allah yana karɓan tuban bawa matuƙar ransa bata zo gargara ba walallazina yamutuna tuba ba na waɗanda suka mutu bane wahum kuffaru suna kafirai sai sun je lahira su ce a yanzu mun tuba a Allah ba zai karbi tuban su ba ulaika da wanda suka tsara rayuwar cikin saban Allah sai da suka zo mutuwa tukunna suka tuna da kuma waɗanda suka mutu suna kafirai a tadna lahum Allah yace wayannan kan mun tana da musu azaban azaba aliman mai radadi sadaqallahu alazim وبلغ رسوله الكريم ونال على ذلك من الشيخ